إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله تعالى أيها الناس فإنها خير الوصية في كل وقت وحال فإن تقوى الله تورث المرء في الدنيا والآخرة فوزا وفلاحا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون لمناسبة العودة المدرسية أم العام الدراسي الجديد أحببت اليوم أن ألقي في مسامعكم مجموعة من النصائح وعسى أن تحفظوها وتدخلها في حيز التطبيق نصائح يشترك فيها الطلاب والمعلمون والآباء أيها الناس عباد الله فأما النصائح الموجهة إلى الطلاب فهي كالتالي أولا إصلاح النية في طلب العلم لأن العلم من الأمور التي يحبها الله ورسوله والتي رغب بها إذ أن أول ما بدأ الله به من الوحي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلنصلح نوايانا جميعا عباد الله عند تعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وذلك بنية ابتغاء الأجر من الله تعالى ونفع النفس والناس والدين ثانيا احترام المعلمين والأدب معهم يقول الحكماء الأدب مفتاح العلم والاحترام أساس الطلب فعليكم أيها الطلاب أن تتعلموا أدب الجلوس وأدب الاستماع وأدب السؤال وأدب الاعتذار يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه كنت أصفح الورقة بين يدي شيخي مالك صفحا رقيقا لئلا يسمع وقعها وقديما قالوا لا يحصل العلم من لا يحترم أساتذته ثالثا حسن اختيار الأصحاب لأن الصاحب ساحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل ويقول أيضا لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي ولقد أحسن من قال إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي أيها الناس عباد الله وأما النصائح الموجهة إلى المعلمين فهي أولا أن يحسنوا نواياهم ويحتسبوا الأجر عند الله لأن تعليم الخير من الحسنات الثابتة التي يستمر أجرها بعد الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه إلى آخر الحديث ثانيا تعليم الطلاب العلم والأدب معا فإن الأمم لا تتقدم بمجرد جمع المعلومات بل تتقدم وتعلو بتربية تعمل على غرس القيم والأخلاق والآداب الحميدة فالعلم بلا أدب وأخلاق كالجسد بلا روح فلله در القائل عن المدرسة لا تجعلوا العلم فيها كل غايتكم بل علموا النشأ علم ينتج العمل رب البنين مع التعليم تربية يمسي بها ناقص الأخلاق مكتملا ثالثا أن يكونوا قدوة صالحة للطلاب قال أحد السلف لمؤدب ولده ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك فإن عيونهم معقودة بك فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت قال الله سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أيها الناس عباد الله وأما النصائح الموجهة إلى الآباء فتتمثل في أولا حسن اختيار المدرسة للأبناء فليختار فليختار الأب الأجود للأقرب فليختار الأب الأجود للأقرب لأن تأثير المدرسة عظيم في الطلاب فهو يقضي ربع يومه أو ثلثه فيها قد فقد يتعرض للانحراف بسبب زملائه أو حتى معلميه ثانيا متابعة الأبناء فإن مهمة التعليم ليست مقتصرة على المدرسة فحسب بل لكم فيها النصيب الأوفر إذ الوالد هو المخاطب بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وجاء عن علي رضي الله عنه أن معنى قوا أنفسكم أي علموهم وأدبوهم ثالثا عدم إهمال المدارس القرآنية ففي كل عام وبعودة الأبناء إلى مدارسهم نلاحظ إهمال الآباء لمدارس القرآن لماذا؟ لماذا نقوم بالحرص على دنياهم ودراستهم ولا نحرص على تعليمهم دينهم ولعل ذلك هو سبب عقوق كثير من الأبناء لآبائهم لأنهم أهملوا حق الله فيهم فحقق فيهم قوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى فنسأل الله تعالى أن يعلمنا وأبناءنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd in uwa masu girma ina ma kaina gaba da gaba ɗayan mu wasiya da jin tsoron Allah madaukakin sarki wannan ita ce wasiya mafi alkhairi a kowanne lokaci kuma a kowanne hali tsoron Allah shine abin da in mutum yana da shi to zai rabauta tun a duniya kamin aje a lahira domin Allah yake cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda yake tsoron Allah Allah zai kawo masa mahuta a cikin komai sannan zai arzuta sa ta inda baya tsammani muna fatan Allah ya kara mana tsoronsa ya kuma dawamar da tsoronsa a cikin zukatanmu ɗan uwa masu girma sakamakon komawar yara 'yan makarantar boko a makarantun nan su sakamakon rantre scholar nake son a yau in mika wasu tunatarwa wasu nasihohi zuwa ga nau'in mutane guda uku su ne ɗalibai da malaman makaranta sannan kuma da iyayen 'yan makaranta nasihohi ne wanda za mu mika su min babi ma uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah nasihohi ne min babi gyara kayanka ba zai taɓa zamantowa sabke mu raba ba yan uwa masu girma wannan nasihohin nasihohi ne masu tsada wanda dukkanin wanda ya aiki da su imma iyaye ko mushanni ko ɗalibai to da yardar allah zai samu cin nasara a duniyarsa da lahirarsa idan muka fara da ɗalibai nasiha ta farko da muke musu shine islahun niyyati fi talabil ilm shine su kyautata niyyar su a wajen neman ilimi domin ilimi yana ɗaya daga cikin ayyukan da Allah maɗaukakin sarki yake so manzon sa yake so shi yasa alqur'ani aya ta farko da Allah ya fara sabkarwa ita ce mi iqra karanta idan aka ce karatu ko an ce mi an ce ilimi har Allah ya gori yake cewa allamal insana ma lam ya'lam ya ilmantar da mutum abin da bai sani ba ashe ilimi abu ne wanda Allah yake so shi yasa malumai suke cewa nahnu immat nahnu ummatu iqra mu musulmai al'umma ce ta karatu al'umma ce ta ilimi ɗan uwa masu girma karatun boko yana ɗaya daga cikin abun da ake ce ma almubah ma'ana abun da asali in kai ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba amma malaman usul suna da ka'ida da suke cewa almubahatu tanqalibu ibadatun bin niyyati wal hay'at duk abin da asali in ka yi sa ba za a baka lada ba za a baka zunubi ba to akan iya a baka lada idan kai abubuwa guda biyu da haka karatun boko kakan iya kai a baka lada in kai abubuwa guda biyu abu na farko kai niyya ya za ka yi niyya a wajen karatun boko kai niyyar ina wannan karatun boko ne don in samu abin da zan taimaka ma kaina in taimaka ma iyalina in taimaka ma dangina in taimaka ma ƙasata in taimaka ma addinina duk wanda yake karatun boko da wannan niyyar to ya samu abu na farko na kama hanyar karatun bokon sai zamanto ibada ana ba shi lada abu na biyu shine alhayat menene alhayat shine ka kiyaye bin dokokin Allah a wajen karatun bokon nan ka kyautata niyya ko kana karatun boko ko to duk abin da yake na sabon Allah a wajen karatun boko nan kai kokarin ganin ka nisance sa kada ka bari karatun boko ya dauke maka hankali game da addininka idan kai haka kayi asara wannan hanyoyin guda biyu duk ɗalibin da ya kama wannan hanyar a wajen karatunsa na boko to insha Allahu karatunsa zai zamanto ibada kuma dalilin wannan Allah zai taimaka masa domin yana yi ne da niyyar ya taimaka ma wasu manzo Allah ku yake cewa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati duk wanda ya kasance a cikin biyan bukatar dan uwansa Allah madaukakin sarki zai biya masa bukatarsa da haka musa niyya mu kyautata niyya abu na biyu daga cikin nasihar da muke ma dalibai shine ihtiramul muallimin wal adab ma'ahu shine girmama malumai girmama mushannin da suke karatu a wajensu malumai masu hikima suke cewa la yuhassilu ilma man la yahtarimu asatizata duk wanda baya girmama malaman da suke koya masa karatu to ba zai taba samun ilimi mai amfani ba ko ya samu ilimin ba zai amfane sa ba dole ne in kana son ka samu ilimi mai amfani na boko ne ko na addini sai ka girmama wanda kake karatu a wajen su so nawa ne muke ji a ce elev kaza ko hcdn kaza ya mari an san yankinsa ko kuma ya kashe shi an ma samu wannan da haka idan muka kama wannan hanyar ba za mu samu ilimi mai amfani ba ko ma wai mun same sa kenan dole sai mun girmama wanda muke karatu a wajensu sannan ilimin mu zai yi albarka ilimin mu zai amfane mu al-imam shafi'i rahmatullahi alaihi yake koya mana ladabi ga malumai yake cewa na kasance in ina gaban malami na imam malik ina karatu idan zan buɗe littafi zan buɗe lever ina budawa sannu-sannu don saboda kada karan faikin ya yi dirajensa don saboda kada karan takardar ya takura masa ka ji wai karan takarda ma ganin suke yi in ya yi yawa ya takura ma malami to ina ga wanda malami na karatu yana magana ina ga wanda malami na karatu yana hararansa ko kuma yana gigararsa allah ya kare mu yan uwa masu girma nasiha ta karshe da muke ma ɗalibai shine husn ikhtiyaril ashab a ecole a university a institute a wajen karatu ka yi ƙoƙari ka zaɓi abokai na gari domin hausawa ke cewa abokin ɓarawo ɓarawo ne wannan karin magana kuma asalinsa hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yake cewa almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil kowanne aboki yana akan tafarkin abokinsa don haka kowanne ya dibi wanda zai yi abota da shi larabawa ke cewa as-sahib sahib aboki majanyi Allah ka ba mu ikon abota da mutanen kwarai na gaban uwa masu girma sai mu zo ga nasihohi zuwa ga mushanni ko malaman makaranta muna musu nasiha da abu na farko an yuhsinu nawayahum wa yahtasibul ajra inda Allah su ma mushanni su kyautata niyoyinsu sannan kuma su yi kokarin neman lada a wajen Allah madaukakin sarki domin ko kun san da cewa ilimi kowanne iri idan mutum ya kyautata niyya zai iya kasance masa ibada kai balma zai kasance masa sadakatul jariya ya zo a hadisin da muka karanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mauti yana daga cikin abin da zai riski mumuni bayan ya mutu daga cikin ayyukansa ilman allamahu wa nasharahu wani ilimi da ya ilmantar da shi ya yada sa ilman ya zo da siga ta nakira idan kuma aka ce nakira kenan ba a yi takassu ba aka ce kowanne irin ilimi matukar ilimin da ka ilmantar mai amfani ne kuma kai dan Allah to bayan ka mutu duk wanda ka ilmantar da wannan ilimin yayi amfani da shi zaka samu lada dan haka ya kai mushen mat ya kai mushen pc ya kai mushen svt da baka tunanin cewa abin da kake ibada ne ka san da cewa in ka kyauta niyyar ka ibada ce duk wanda ka koya ma mat yayi amfani da wannan mat wajen yada addini to za ka samu lada domin ilimin da ka ilmantar ilimi ne mai amfani zai kasance maka sadakatul jariya da haka mushani kuma ku kyautata niyoyinku na gaba muna musu nasiha da ta'alimu tullabu tullabi al-ilma wal adaba ma'an su koya ma ɗalibai ilimi da ladabi ma'ana wai shi ilimi ba shi kadai ake so ba ilimi ba zai taba amfani ba sai ya kasance tare da ladabi tare da ɗabi'u malamai suke cewa al'ilmu mai da suna al'ilmu bila adabin kaljasadi bila ruh shi ilimi ba tare da ɗabi'u masu kyau ba kamar gangar jiki ce babu ruhi ma'ana a wajen karatu kada ya kasance ilimin kawai ake koya ma yara a rika koya musu kyaukyawan ɗabi'u a rika koya musu ilimin ya za su yi amfani da shi su yi aiki da shi ana koya ma yara svt ana koya ma yara mat ana koya ma yara kaza amma sai dai teori kawai amma idan aka zo pratik ba su iya komi ba injiniyar nawa ke gare mu amma ba su taba inventan wani abu mai amfani sun yi karatun amma sun kasa afirken karatun da suke yi kenan dole sai an koya musu ilimi wanda za su iya su yi aiki da shi ilimi wanda zai koya musu kyakkyawan ɗabi'u wani malami mai hikima ake waƙe game da makarantun ne yake cewa la taj'alu al-ilma fiha kullu ghayatikum bal 'allimu an-nash'a 'ilmun yuntiju al-amala kada ya kasance ilimin kawai za ku yi ta zuba musu teori kawai ya ce ku koya musu ilimi wanda za su iya pratiken shi ilimi wanda za su iya aiki da shi bayan sun kare rubbul bani na ma'a ta'alima tarbiyatan yumsi biha naqisul akhlaqi muktamila ku koya ma yara tare da ilimi kyaukyawan ɗabi'u wanda yaron da baya da kyaukyawan ɗabi'u ya an sasa a ekwal an sasa a makaranta ya hutu da kyaukyawan ɗabi'u kinan uwa masu girma dole sai an kula da wannan kada ya zamanto ilimi kawai ake zuba ma yara ba tare da aiki ba ba tare da koya musu kyaukyawan ɗabi'u ba na gaba shine muna musu nasiha da abu na uku an yakunu qudwatan salihatan litullab mushanni malaman makaranta su kasance abun koyo na gari ga ɗalibansu domin ɗalibai suna koyi da mushanninsu shi yasa ɗaya daga cikin magabata da ya kawo ɗansa a wajen karatu sai yake ce ma malamin liyakun awwala islahika li waladi islahuka li nafsik yace abinda nake so abu na farko kamin ka gyara dana ina so ka gyara kanka yace fa inna uyunahum ma'qudatun indak ma'qudatun fika domin idanunsu akan ka suke abunda abunda kake yi shi za su gani shine mai kyau abunda baka yi suna ganin ba abun kware bane yara nawa ne suka koyi shan taba ga mushanninsu yara nawa ne suka koyi zazzabe wando ga mushanninsu yara nawa ne suka koyi lalan aski ga mushanninsu yara nawa ne suka ɗauki mummunan tunani daga wa daga mushanninsu akwai wanda mushanninsu za su nuna musu cewa doing exist fa babu Allah kuma su tashi da wannan ɗabi'ar su tashi da wannan aƙidar da haka mushanni ku kasance abun koyi na gari ga yaranku duk yaran da duk yaron da ya koyi wata mummunar ɗabi'a a gare ka kai mushe to ka san da cewa wallahi duk lokacin da ya wannan mummunar ɗabi'ar to kai ma za ka samu kamasho elef kin ka yi koyi shan taba gare ka duk lokacin da elef kin na ya sha taba sai ka samu mi sai ka samu kamasho domin kai ka koya masa yan uwa masu girma da ƙarshe nasihan mu zuwa ga iyayen ɗalibai iyayen 'yan makaranta na harko shine husnu ikhtiyaril madrasati li abna'ihim shine su kyautata zaɓin ecole zaɓin makarantar da za su sa 'ya'yansu ku zaɓen ma yaranku makaranta ecole wadda kuka san tana da aƙida mai kyau ekol wadda kuka san tana da program mai kyau ekol wadda kuka san bayan ilimi suna koya ma yara ɗabi'u ekol wadda kuka san ma suna sa addini a cikin karatunsu domin a yanzu akwai ekol kin da ba franco arab bane amma kuma suna koya ma yaran su ecid islamic ni yanzu tsayin da nake anan akwai ekol kin da nake koyar da ecid islamic kuma an sai mai general ce ekol privé akwai su da dama to ku rika sa su a irin wannan ekol kin wanda za a koya musu bokan kuma a koya musu addini ku nisanci sa 'ya'yanku a ekol wanda kuka san ba aƙidar musulunci ke tare da ita ba akwai wani ma'aifi ke ba ni labari yake cewa ya sa ɗan sha ekol mission to sai ɗan nashi in aka zo cin abinci sai ya gaina rumtsa idanu yana faɗin wasu magunguna can in ya ƙara faɗin magunguna sai irin wannan abin da da kiristoci suke yi na kuroskin nan ya ce masa me kake yi sai ce addu'ar cin abinci ne nake yi ci waye koya maka wannan addu'ar ce ai a ikon aka koya mana wannan addu'ar ta cin abinci yaro dan musulmi amma addu'ar me yake yi addu'ar kiristoci yake zai ci abinci akwai ikolkin da ake koya ma yara kin jinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yara tun suna ikol mission yan kanana tun suna girdan danfan sai a kawo musu bambo halawa in a kawo bambon sai a ce ku rumsa idanunku in suka rumsa idanunsu sai a ɓoye bambon kin sai a ce ku buɗe sai a ce to kun gani ba bambon kinku kun san waye ɗauki bambon kinku sai a ce mahomed waye muhammad muhammad wa suke ni da muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ya ɗauke musu bambankinsu yara tun a wannan lokacin sai su tashi da ƙin jinin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waye dalili kai uba da kasa ɗanka a wannan ikwalkin a wannan ikwalkin ta mi ta kiristoci makiya allah wanda su koya ma yara addininsu yan uwa masu girma mu san ikwalkin da za mu sa 'ya'yanmu domin ikwal tana da tasiri ga yara abu na biyu shine mutaba'atul abna shine bin diddigin yara ma'ana kada ya kasance da mun mu ekol ko makarantar ne shi kenan mun kare komai a'a idan suka zo gida suna da bukatan suv suna da bukatan a rika lura mi aka karantar musu sannan kuma a rika mi a rika musu exercise a gida wannan ko ba a ce maka ba in dai kana son karatun boko dole ka yi wannan domin wannan yan bariki sun yi sanin kowa mahimmancin wannan shi yasa za kowane dan bariki yana dokan mi yana dokan mushe wanda yake koya ma yaran shi karatu a gida to ko ku da ba 'yan bariki ba ko ku da ba masu kuɗi ba talakawa ku rika sa kannanku ku rika sa yannanku a anguwa a samu wani yaro ya koya ma yara a yi formen group na exercise a koya ma yara domin wannan ilimin boko yana daga cikin ilimin da muke muke bukata a addinance don saboda ta hanyar sani ake kere-kere wanda wannan kere-keren yana daga cikin abin da yake sa ƙasa ta haɓaka yana daga cikin abin da yake sa ƙasa ta zamanto babbar ƙasa wanda ku muke bukata a ce kasar mu ta kasance haka domin kasa ce ta musulmi kuma ya an ce musulmi Allah ya umurci mu wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl ku kasance a da yaushe a cikin shiri gaba da makiyanku karkashin fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kai imani ku tseratar da kawunan ku da iyalin ku wata irin wuta al'imamu ali alaihi rahmatullah yake cewa ku an fusakun ayyallimuhum wa addibuhum ma'ana ku ilmantar da yaranku ku koya musu ladabi ashe na farko a wajen ilmantarwa kai ne ma'aifi ekol da ka kaisa wajen mushe da ka kaisa kamar ya taimaka maka ne kenan ba dan ka kaisa ba shi ne ke nuna kai baka da bukatan ka kama yan uwa masu girma abu na karshe da muke nasiha zuwa ga iyayen ɗiya shine adamu ihmalil madarisil qur'aniyya kada dalilin an koma makarantun nan boko su shanye yaransu ko kuma su kyale makarantun ne na addini domin na daga cikin abin da muka lura da shi da an ce an yi rantare to za ka ga makarantun nan addini an yi watsi da su sai can an kare daga baya an kare sharholiya an kare abin da ake so sannan daga baya yaran su komo in ma an samu wanda suka komo domin akwai wanda su daga vakan sai vakan suke sa su a makarantun nan addini wannan ya nuna me ya nuna hihita duniya akan lahira domin karatun boko zai koya maka duniya ne karatun addini wa zai koya maka ne zai koya maka duniya da lahira ne gaba ɗayansu musan da cewa idan muka yi haka muka yi watsi da karatun addini muka kama karatun boko kawai to mun ci haƙƙin yaran mun ci haƙƙin yaran cin haƙƙinsu kuma zai iya jawo yaran su ki muna biyayya mai yiwa mafi yawancin wahalar da iyaye suke sa ga 'ya'yansu kaga yaro ya yi dalilin kashe ma'aihinsa kaga yaro ya yi dalilin tashin tanshinkin ma'aihinsa kaga yaro ya sace ma'aifinsa kuɗi kaza kaga yaro ya yi dalilin an liƙe ma'aihinsa matsaloli ga sunan yaro yana jawo musu mafi yawanci wannan yana samu asali ne dalilin haƙƙin allah da kuka ƙi game da wannan yaron kun ƙi ba shi haƙƙin allah shi kuma sai ya hana muku haƙƙinku wannan sai ya tabbatar da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kawar da kai daga ambatona daga zikirina to yana da rayuwa wadda take mai tsanani rayuwa mai kunci nisantar karatun addini ga yaranku shi zai jawo wa yaranku su ki muku biyayya su ma su ki baku haƙƙinku don saboda ba ku ba su haƙƙinsu ba na ilmantar da su ilimi na addini wanda idan kuka lura ku wanda ɗiyansu suka hiba wahala mafi yawanci su ne wanda ba su damu da addini ba wannan misalin na sha ba da shi zan liƙe da shi wani abokina ne ke gaya mini cewa wata ma'aihiya ce wata mata ce ta kirawo shi da ya zo ya ba ɗiyanta ya zama ɗiyanta kurkin alkur'ani a gida yanzu da ya zo bayan yaran sun zamna da keta yaran suka hutu suka zo suka zamna a gaban shi za a fara karatu sai ta kira malamin a gehe ta ce masa malam da allah ina son abu na harko da za ka fara koya ma yaran ga ka koya musu respectan manya don ba su respectan mu ba su girmama mu kaza abin da muke so ka koya musu girmama iyaye tun wanda lokaci yanzu yara bayan sun zo akwai wanda suke college ma suke a wannan lokacin akwai wanda suke meke da suna primer suna wajen CMD alhali kuma Hausa ake cewa ake tun yana dan karami ake tankwasa shi wai yanzu ne za a koya musu ɗabi'u ta hanyar mai ta hanyar karatun addini wani lokaci ne ɗabi'u suke amfani ga yaro shine tun yana dan karami da haka mu yi kokari mu sa yaran mu karatun addini wanda wannan hanya ce za su koyi ɗabi'u na gari kuma mu sa su tun suna ƙanana kamin su tashi su shagala abun ya gagare su muna fatan Allah ya ilmantar da mu ilimi mai amfani sannan kuma ya shiryar da 'ya'yanmu akan tafarki madaidaici sannan kuma ya shiryar da wannan makarantun na namu na boko ya sanya shugabanninmu su gane sanya tsari na addini a ciki wanda shine zaman lahiya a gare mu musulmai اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنزل الأمن في دولتنا اللهم أنزل الأمن في دولتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار أنزل الأمن في دولتنا ووفق أمراءنا لما تحب وترضى وانصر جنودنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله